بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha hudu ga watan sha'ban shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda shine dace da ashirin da takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da daya miladiya muna darasi na casa'in da hudu a cikin wannan littafi mai albarka na muktasaru zadul ma'ad na shekul da'awatul islamiyya muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala idan yan uwa za su iya tunawa za mu tashi ne akan fasali da malam yake cewa wa akmalul khalqi inda allahi azza wa jalla man akmala maratibal jihadi wato kullaha ولهذا كان أكمل الخلق عند الله وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كمل مرا مراتبه كمل مراتبه وجاهد في الله حق جهاده وشرع فيه من حين بعثه الله إلى أن توفاه فإنه لما أنزل عليه يا أيها الذي يا أيها المدثر كلما أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر شمر عن ساق الدعوة وقام في ذات الله أتم قيام ودعا إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا ولما أنزل عليه فاصدع بما تؤمر صدع بأمر الله لا تأخذه في الله لومة لائم فدعا إلى الله الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى والجن والإنس ما لك cewa wanda yafi kowa wato cikar halitta a wajen Allah tabaraka wa ta'ala akmalu alkhalqi ma'ana a cikin halitta wanda yafi kowa kamala cikin abin da Allah ya halitta shine wanda akmala maratibal jihadi wanda ya kammala waɗannan martabobi na jihadi da muka yi bayani a baya kowanne ya yi to wanda ya fi kowa hawa wannan misali shine wato akmalul khalqi inda Allah wa akramuhum ala Allah khatimu anbiya'i cikamakin annabawansa shine Muhammad bin Abdullah shi kam ya cika waɗannan abubuwan gabaki ɗaya taf-taf gaba ɗaya fa innahu lalle shi kammala maratibahu ya yi jihadi fillahi haƙa jihadihi annabi ya yi jihadi ba ko kwanto ya fara jihadi tun lokacin da Allah ya aiko shi har zuwa lokacin da Allah ya ɗauki ransa Allah ya saukar masa da waɗannan ayoyi na cikin almuddassir aya guda ɗaya zuwa hudu ya kai wanda ka lulluɓa tashi ka yi gargaɗi ka girmama ubangijinka sannan kuma ka tsarkake niyyarka ka tsarkake imaninka ka tsarkake suturarka annabi ya tashi sosai ya kama yin da'awa ya yi ya tsayu don Allah hakikanin tsayuwa ya yi kira zuwa ga Allah dare da rana annabi ya yi wa'azi dare ya yi wa'azi rana ya yi wa'azi a ɓoye ya yi wa'azi a bayyane ba inda bai kira mutane ba yayin da Allah ya ce da shi ka fara ka tinkari abin da aka umarci ka da shi fara bi ma ta umar fasda' bima tumar wa arid anil mushrikin sai ya fara da umarnin Allah baya jin tsoron zargin mai zargi la ta'khudhu fillahi lawmata la'imin abin da ya faru shine lokacin da ya zo makka yana kokarin ya kira su sai suke ganin ya zo musu da sabon addini suna suka suna zargi amma wannan bai hana ya ci gaba da gaya wa mutane gaskiya da abin da Allah umarce shi ba la ta'khudhuhu fillahi lawmat idan ya zo faɗan gaskiya baya jin tsoron zargin mai zargi ko da ya yi tunanin za a zarge shi baya tsoro sai ya faɗa kawai to haka ake son mutum ya zama kamili wanda zai rinka faɗan gaskiya baya jin tsoron zargin mai zargi annabi ya yi kira zuwa ga Allah ya kira manya ya kira yara ya kira ya'ya ya kira bayi ya kira maza ya kira mata ya kira aljanu ya kira mutane har aljanu yana zuwa ya musu wa'azi ta rana ya je da abdullahi bin mas'ud ko waninsa ya je daji zai wa aljanu wa'azi sai ya kewaye haka ya sa ya kewaye ya sa sandansa ya kewaye ya ce karka tsallako nan ya ce masa karka tsallako nan kawai ka tsaya a nan ya ta karantar da su ya isan musu da saƙon Allah shi aikin kenan wa'azi abi Allah abu annabi abu Allah ai shari'a kada ai kada kada ai kada aikin kenan ولما صدع بأمر الله وسرها لقومه بالدعوة وبادأهم بسب آلهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له ولمن استجاب له وهذه سنة الله عز وجل في خلقه كما قال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك يا عندما ذا الله يفارد أمرنا الله umarnin Allah shine Allah ya ce wa'azi ya fadakar da mutane jama'a ba a rayuwa sai an yi wa'azi haka dan adam Allah ya yi shi ya halicce shi dole sai an tunatar da shi Allah sai an gaya masa yi sai an ce masa karkai haka al'amarin yake shi yasa annaba su kuma su ne suka dauki gabarar isar da sakon ubangiji a zuwa ga bayansa a zuwa ga bayansa ya fito fili yayi wa mutane da'awa kuma ya fare su da yi musu bayani akan wato aibin allolinsu mana mai aibu a ba su cancanta a bauta musu ba shi manzo Allah baya zagi lam yakun sabbaban wala shattaman wala fahasha baya yi baya zagi baya aibanta baya alfasha sai dai yana cewa wannan allolin nasu ba su isa su zama alloli ba su cancanta ba su kuma a wajen su zagi ne wannan duk abin da suke rayawa a ransa na cewa wannan allolin gumaka za su yi musu shi annabi ya ce ba su isa su yi musu ba sifofin da suke bawa gumakan su la taliqu illa billah ba su dace ba sai ga Allah su ko ba alloli bane ba yana gaya musu kamar yadda Allah ya faɗa ya ce waɗanda kuke bauta waɗannan fa waɗanda kuke bauta waɗannan fa ba Allah ba ne innan ladina ta da'una min dunillahi ibadun amsalukum waɗanda kuke kira ba Allah ba bayi ne fa irinku wannan itatuwan da kuke bautawa wannan gumaka na duwatsu ko na ice da kuke bautawa ibadun amsalukum in kun kiraye su ma ba sa jin ku in tad'uhum la yasma'u du'a'akum in kun kira su ba sa ji walau sami'u mastajabu lakum idan ma suna ji din ba za su amsa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum kuma a ran tashi kiyama za su kafirce da wannan shirka shirkarku da kuke yi kuke hada su da Allah wala yunabbi'uka mislu kabir ba wanda zai baka labari hakikanin abin da yake faruwa irin Allah shine al-khabir in yad'una min dunihi illa inaha a wata ayar wa in yad'una illa shaytanan marida Allah ce la'anahu Allah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa yace wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adana al'an'am wala amurunna khalqa Allah duk aikin shedan ne shedan kuke bauta mawa babu abin da zai iya muku ba za su iya amsa muku komai ba to za ku zo kuna kiran wani ba Allah ba to wai wannan abin da annabi yake faɗa musu sai suka ɗauke shi a matsayin zagi shine ibn al-qayyim yake cewa bada'ahum wato bi sabbi wato alihatihim wa aibi dinihim suna gani ya aibanta musu addininsu su a ganinsu amma annabi bai aibanta kowa ai mara gaskiya shine yake yin gumi koda a cikin ruwa yake wannan abin yasa suka shirya masa makirci ishtadda azahum lahu cutarwarsu ta tsananta gare shi ina shaida muku ya al'ummar musulmin duniya gaba daya annabi an cutar da shi akan wannan addinin an cutar da shi an zalunce shi an zage shi an ce matsafi ne an ce sihiri yake yi an ce neman mulki yake yi an ce sarauta an jefe shi an doke shi an yi kaza an yi shirin za a kashe shi duka ba abin da bai gamu da shi ba wallahi malam in cutarwa ta yi yawa ko ta makoci ne baka jin daɗi ko makocinka ne ya kamata ku san da wannan makocinka in ya tsananta maka yana cutar da kai sai ka ji baka jin daɗin rayuwa sai ka ji sai ka ji gwanda ka bar unguwar ko abokinka ne da ana amana amma ya zama yanzu shi kullun neman aibinka yake ya karya kai ya cutar da kai sai ka ga sai ka ji baka jin daɗi to annabi waɗannan mutane suka haɗe masa baki ga baki ɗaya don su cutar da shi a garinsu inda yake da mulki yake da isa gidan iyayensa makka suka kore shi ai saboda tsabar cutarwa ai saboda tsabar faɗa da addini saboda ba sa son musuluncin ta sa dole annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara tura sahabbansa suka yi hijira suka bar garin makka a dolen dole wannan makkan da muke biya mata kudin jirgi mu tafi mu yi biza mu yi kaza mu yi kaza sai da ta gagari annabi sallallahu alaihi wasallam shi kafiri ya kware wajen cutarwa sun kware wajen su cuce ka kuma suna da hanya miliyoyin hanyoyi ɗarin banza yadda za su cuce ka kuma limaza li'ajili din saboda addini karka taɓa tsammanin in kayi riko da hanyar Allah za su kyale ka wallahi ko a rami kake sai sun bi ka sun cuce ka kuji da kyau duk wanda ya hau wannan harka ya ce zai bauta wa Allah ya ce shi Allah zai bi ya ce addini zai to kawai ya kimtsa dole ne abokanan gaba sai sun yi ta bin sa yadda za su cutar da shi wanzan ladhi yanju minan nasi salima waye zai kubuta ya zama salim kubutacce daga mutane babu so musulmi ku sani cewa rayuwa an gina ta ne akan gwagwarmaya da dauki ba dadi kuma a ko ina kake zaka yi ta gamuwa da abokanan gaba makiya waɗanda ba sa son ka da waye da sauransu hanyoyi da dama so annabi ya gamu da wannan ba kuma shi kaɗai ba waliman istajaba lahu waɗanda suka amsa wa annabi ma ba a kyale su ba yanzu ku duba matsayi irin na sayyidina Abubakar amma wallahi akwai lokacin da aka kwantar da shi akan ɗakin din ɗakin Ka'aba suka yi ta dukansa kashi suka bashi Abubakar Siddiq duka sosai suka daka shi sosai kuma a gindin ɗakin Ka'aba aka ce aka masa dukan da hatta fuskarsa ta kumbura ba za ka iya gane shi ba saboda ya da ku me yasa kawai ya ce abu annabi hadhihi sunnatullah ibn qayyim yace wannan shine sunnar Allah azza wa jalla fi khalqihi kafin shi annabi a gaya masa abin da aka gaya masa kafin ai masa batancin da aka yi masa Allah ya riga ya gaya masa ma yuqalu laka illa ma qad qila li rusul min qablika ba wani abin da za su gaya ma face sun gaya wasu manzanni kafin kai to haka rayuwar take annabawa an kashe fa da yawa kisa fa kisa fa ka san kisa ko zubar da jini da yankan rago ba a san ba wani malamin da zai gaya ma iya adadin annaban da aka yanka shi ko aka kashe shi wannan su ne afdalul khalq a wajen Allah amma wallahi sun gamu da cutarwa ta yadda kashe su aka yi shi ma annabi abin da yasa Allah ya kiyaye shi saboda ayan nan guda da Allah ya ce wallahu ya simuka minan nas ɗab mala'ika jibril ya zo ya gaya masa ya ce ka kwantar da hankalinka wallahu ya simuka minan nas Allah ya yi alkawari zai kare ka zai baka isma zai baka kariya minan nas daga mutane duk abin da za su yi za su yi cutarwa amma ba ce sun suka sheka ba amma sun ta attempting suka shi shi sun yi ta kokari to amma albarkacin wallahu ya asimuka minan nasi ba su iya kashe shi ba har ya gama ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala amma wasu annabawan da Allah bai ce musu wallahu ya asimuka minan nasi ba an kashe su Imam al-Baghawi ya ce a rana daya a rana daya Yahudawa sai da suka yanka annabi 70 da safe kuma suka gama suka zubar da jinin suka wanke suka yi abin nan ɗinsu suka fita kasuwa da yamma aina waye dan su nuna basu damu ba ni da na karanta ma wannan sai na ce in Allah mai iko kuma Allah ya tara musu har annaba saba'in a lokaci guda yankan rago ina annabi zakariya ina annabi yahaya duk waɗannan yanka su aka yi yanka kisa annabawa ne kuma kowa ya sani sun wahala wai akan me akan fa kawai su ce abu Allah laifinsu ɗaya sun ce abu Allah to haka abin yake faruwa a duniya malamai da yawa an kashe su bayan cutarwa bayan tsananta akwai fa cutarwar da ake ku ba ku sani ba ku san da ita ba wallahi malam akwai cutar wanda ake wa wasu bayan Allah musamman malamai ko jagorori masu da'awa akwai cutar wanda ake musu ba za ku taba sani ba internally ake cutar da shi shi ya sani shi yana ɗanɗanar cutar amma bayan da zai akwai abin da baya faɗuwa akwai waɗanda a cikin cutar kawai suke da ana ta cutar da su kawai suna ta haƙuri sai bayan sun mutu ake ganewa akwai wanda ta dalilin cutarwan sababin mutuwar su kenan cutar wacce take tabin su take tabin su har ta musu ajali amma wallahi mabiyan su ba lalle su iya sani ba wasu an kashe su aka kasa gane suwa suka kashe su haka ne sai a zo mutum a kashe shi har gidansa ko a zo har masallacinsa sai a kashe shi kuma a kasa ganewa ya kashe shi kuma a ta binciken a kasa ganewa a ta tuhuma wane ne wane ne a ba wane bane wane ne wane ne a wane akwai waɗanda daman sun zauna kawai aikin su wato wato su hana ai alheri su karar da bayan Allah to ai ba mamaki wani annabin ma kwantar da shi akai aka yanka shi da wuka ana gani ballantana wannan zamanin da za a bi a boye ko a harbe ka kana tafiya ko a je gidanka da sunan watakila yan fashi ne ba yan fashi bane kawai yan kisa ne aka turo ko a baka wani guba ko a baka wani abu ka sha ko a gayyace ka wani taro ko na makamancin wannan aje a hada ma wani abu a baka ga hanyoyin kashe ka da yawa in kaga mutum ya ci gaba da rayuwa to Allah ne ba shi nisan kwana amma dai makirci yana nan da yawa kuma idan su yana nan akan bayan Allah duk wani wanda ka sani yana kira zuwa ga hanyar Allah sun san shi kuma suna lura da shi sun san je ka dawo ɗansa lokaci ne kawai suke ba shi alhamdulillah su ma ɗin Allah ya ba su lokaci ne to ibn qayyim yayi faɗi wannan aya yana yi mana bayani da rarrashi a gare mu da rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablika bayan cutarwar kafirai a cikin gida ma ba kyale shi ba a cikin gida aka dasa masa wasu suna gindinsa munafukai kenan su kuma duk abin da ya yi na kwarai sai sun bata munafukai duk abin da ya shirya na alheri sai sun rushe ya zo ya yi rabo ya ba wa mutane ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan a inda yake zaune din wani a gefe yana gulmata ya ce wannan rabon ba don Allah aka yi shi ba an cuci mutane ne kawai ma'uri da biha wajhullah munafiki kenan ya iya buɗe baki ya ce annabi wai bai nufaci Allah ba wai wai annabi ba Allah yake nufi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun manta saboda cutar wanda ya zo tafiya fa hadisi imam bukhari da annabi ya zo zai bar makka a'a a bar shi ma ya hau hanya ya tafi ya bar garin wallahi ɓuya yi sai ya tafi a lokacin da ba a tsammanin za a tafi da tsakar rana abokinsa da ya fi kowa kusanci da shi sai na abubakar shi ma bai sani ba tsakar rana annabi ya zo masa yana cewa zan tafi an ce min na hijira zan tafi zan tafi abubakar ya ce as-suhbata as-suhbata ya rasulullah tare da kai za mu tafi tare da kai za mu tafi ya rasulullah da tsakar rana suka yanka suka bar maka annabi ya juyi a sayyidina abubakar ya juya bayansa ya ce daman ga dabbobi na na daure ya rasulullah wanda za mu hau gata ka gatawa na tanade su ne ina ta ba su abinci saboda ina jiran wannan rana da Allah zai umarce ka kai hijira ka bar garin maka ka koma madina inda za ka samu gata annabi bai san cewa sai na abubakar ya tanadi wannan dabba ba dattijan arziki bawan Allah kaga masu yi wa musulunci aiki suna yi wa addini tanadi tun kafin a tsammaci abin ma tuntunin dabbobi ne ya ɗauka ya ɗaure baya fita da su ko ina abinci kawai yake ba su na me su ne za a hau gadon bayansu daga makka a tafi madina yi hijira tafiyar ta gagara a yanda ake tsammani a ɓoye suka fita da suka kama hanya suka tafi sai suka bi hanyar ta'if suka ce gar saur wannan wannan kogo wani katon dutse ne tafkeke yana nan a makka in Allah sa ka dai ziyara hanyar ta'ib dutsen yake dogon dutse ne mai tsawo duk maka bayan shi tsawo can yaje ya kuya me hikima ɓadda sau saboda an ga ya fita an ga abubakar ya fita kuma an sa ido ne karku manta a lokacin ana lura a ga ina duk inda za su je ana kula da su to kai ma yanzu duk inda kake zuwa suna ganin ka wallahi malam ba dai kana da waya ba ai duk wanda yake da waya a jikinsa ai zancensa ya ƙare yayi duk wanda yake da waya inda zai buga waya yana tafa da ita to wallahi duk inda kake sun san inda kake ka daina bata kanka lokaci kuma kai ku kuma kar ku dauka ba a san me kuke yi ba an sani da kai kama hanya ita wallahi sai suka bi shi malam ka san me sawu suka bi sawu ba ruwa fa ba damana ba amma suna bin taku takun kafan dabbobinsu ina suka yi dab dab dab dab dab dab dab ba su tsaya ba sai a wannan mai wannan kogon suna zuwa tun da dutse ne sai sawun dabba sai ya bata sai tunanin su ya bace su mabiyan kenan kafirai ashe annabi ya shiga wannan kogo da shi da sai na abubakar ya ce mu kuya anan saboda in sun tafo biyo mu za su iya cin mana amma mu ɓuya a nan za su ɗauka mun wuce mun tafi sai sun yi gaba sun tafi mu kuma sai mu canja hanya ka ji malam tun da fa ake yin taka tsantsan da bin abu da dabara da hikima addinin ake amma sai an yi dabaru kar ka ɗauka haka kawai dan mutum wai ya yadda akwai Allah ya zo ta abubuwa baya tsari a'a sai an yi dabara miyagu ba su da kyau suka zo suka shiga annabi yana ciki kamar da hadisi ya zo cikin bukhari da shi da sayyidina abubakar su biyu sai Allah ba kwana faɗe suka yi ba wannan kogon kwanaki ne ana ta neman su ina magana abinci Allah mai hikima irin tasa abubakar bayan ya ci ribar ha kawo dabbobin da za a hau a hijira da su a tafi zuwa madina to kuma yassa asma'u yar uwar na na aisha asma yar uwar na na aisha ita ce ta ɗauki nauyin ɗauko musu abinci daga cikin makka sai ta yaga gyalanta ta yaga zananta sai take ɗaure abincin sai ta taho da shi ta ɓadda sau ita ma a ɓoye sai ta fita kamar mata ne za su je unguwa sai ta ga ba kowa ba wanda yake ganin kowa ba a ganin komai a wannan gurin sai ta lallaba sai ta maza ta miƙa musu wani abincin sai ta dawo shine annabi ya ce da ita zatun ne ta kai ne wacce take da gyale da zani ta yaga ta yi wa annabi hidimar abinci da babanta ka duba sai na abubakar shi ya bada abin abin shi ya bada abin hawa kuma ga yarsa ita take hidima wa manzon Allah sallallahu alaihi da babanta a lokacin za a yi hijira Allahu akbar gidan sayyidina abubakar gidan albarka gidan sayyidina abubakar gidan alheri wannan ba Allah ya ribata haka ta yi ta zarubtun kawo musu abinci tana mai buya ita ma mace ne mai basira shi yasa ita aka bawa aikin kaga wannan yana nuna duk tafiya ba ya kamata ku zama kuna da tanadi abubuwa suna canjawa fa ko ba haka bane ba abubuwa suna canjawa zamani yana canjawa musulmi ya kamata ya zama mai basira to in kaza ta samu to sai a yaya in ba a samu kaza ba sai a yi kaza in ba a samu kaza ba sai a yi kaza wannan karatun da muke kuna gani ko in ba sa aka yi ba in ba wani taimakon Allah ba wata rana sai an zo bai zai yi ba Allah kiyaye watakila abuwa su canja to in sun canja mu ba za mu canja ba sai mu canja ba an yi yanayin da aka zo ba a yin karatun ba yanzu ramadan ɗin bara ba rayuwar haka yaya duk ba muna cikin ɗarɗar da damuwa ba muna ji muna gani aka hana musallar tarawihi muna ji muna gani aka hana musallar tahajjudi muna ji muna gani aka rufe mana kasuwanni muka daina zuwa kasuwa dan kasuwa da yana da jarin miliyoyin kuɗi sai dai ya saci hanya ya bada cin hancin dubu biyar dubu goma ya shiga da daddare karfe biyu ya je ya naɗo kaya a cikin buhu ya ɗauko ya taho ya zo ƙofar gidansa a cikin unguwarsu ya kasa yana neman abin da zai ci ashe rayuwa tana iya canjawa suka shigo wannan kogo ina muku misali ne na cutarwa sayyidina abubakar ya daga kansa mi na fitar hankali ana neman ina manzon Allah ina abubakar a lokacin da an haɗu to shikenan kuma Allahu akbar kuma Allah bai kaddara ba wallahu ya asimuka minan nas abubakar din shi ma ya dodani ni'imar wallahu ya asimuka minan nas abubakar ya gansu cikin rada ya ce ya rasulallah ya manzan Allah da ɗayansu zai leƙo ƙasan ƙafarsa suna fa ƙasansu su kafirin suna cikin kogo tunda kogo ne na dutse suna samansu ba su samu suka shigo ƙasan ba ba san da su ba ya ce da ɗayansu zai leƙa ƙasa da ya ganni da ni da kai muna zaune ya tsorita abubakar yana rawar jiki yana karkarwa sai da na rasulallah ya ce da shi ya ababakar ma baluka bisnainin lahu salisuhuma kai me za ka ce akan mutane guda biyu da Allah ne na ukunsu ba mu ne mu biyu anan ba to ina shaida maka Allah ne na ukunmu kuma shi zai kare mu malam kaji imani lokacin da abu ya rincaɓe ya lalace kaga ba ƙarfi ba dabara ba wayo ba hikima ba komai sai ka cewa Allah wallahi zai taimake ka lokacin da ka ce Allah tash'uru bi azamatillah kana jin girman Allah nan a cikin zuciyarka Allah Allah Allahu yahfazuk Allah zai baka kariya yace Allahu zalizuhuma Allah ne na ukunmu shine yadda qur'ani yake bamu labari yace iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana yayin da yace wa sahibinsa qur'ani yace yayin da manzon Allah yace wa abokinsa ina dan shi'a ina dan shi'a qur'ani yace yayin da manzon Allah yace wa abokinsa akwai wani mai tafsiri a duniya da zai ce wannan abokin nasa a kogon nan ba abubakar ba ne? babu zalika fadlullahi ya utihi man ya sha ga dai shirya ka ganta wa man sha a falyu'min wa man sha a falyakfu la tahzan kada kai bakin ciki karka damu inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu yanzu ma muna faɗa ya Allah duk abin da suke kulla mana duk abin da suke shirya mana duk abin da suke mana tanadi na kaidi da makirci da wanda muka sani da wanda muka sani ba mu sani ba ya Allah anta ma'ana ya Allah kana tare da mu Allah mun yadda kana tare da mu Allah muna neman kariyarka ya Allah ka kare mu daga bala'in da yake tunkara mu ba mu san da shi ba duk abin da maki zai shirya mana ko na kusa ko na nesa ko wanda muka sani ko wanda bamu sani ba ko na sama ko na ƙasa ko namiji ko mace ko babba ko ƙarami ko na gida ko na daji duk abin da wani zai shirya mana don cutar da mu a rayuwarmu ya ubangiji kai ka halicce mu kuma kai ka so mu rayu a bayan ƙasa kuma kai ne mai bamu kariya kuma kai ne mai ciyar da mu kuma kai ne mai ɗaukar nauyin rayuwarmu kuma kai ne mai kula da mu ya Allah ka kula da mu Allah ka kula da mu Allah ka kula da mu Allah ka kula da mu اللهم احفظنا بحفظك Allahumma hafazna bi hibzika Allahumma hafazna bi hibzika Allah ka kare mu da kariyarka ya Allah kariyarka ita muka zaba mai shiri kuma duk yaje ta shirin sa ya Allah ka kifar da shi annabi ya gamu da cutarwa ya koyan uwana akan wannan addini to me hikimar baku wannan labari dan duk wanda ya bi hanyar annabi shi ma sai ya nade kafar wandansa sai ya shirya karka taba tsammanin wani wato samun matsayi da daraja a wajen Allah wani abu ne mai sauki dole sai an yi gwagwarmaya sai an fafata kuma haka rayuwar take wasu sha wahala wasu ji daɗi haka abin yake mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'an in ji imrul qaisi ka jilmudi sakhrin hatta husailu min ali haka ake rayuwar a buga a dawo a buga a dawo a je a dawo wasu su mutu wasu su taso a buge wasu wasu su tsoro haka abin yake masu barna suna ta shirin barna masu alheri kuma suna ta shiri alheri kuna tare da ni Allah ta'ala ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinn haka muka sanya li kulli nabiy kowane annabi yana da maki a cikin shaidanu na mutane da aljanna شياطين الإنس والجن يوهي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا هما أكوي alliance akwai haduwa akwai alaka tsakanin shaidanun mutane da na aljanu sashin suna yi wa sashi wahayi wani mutum in ya shirya maka wani makircin wallahi za ka ɗauka aljani ne shi yau ai wani saboda bala'in makircin sama cewa ake aljani ne wani ya san makwanta ya san makasa ya san gurin da zai maka illa akwai waɗanda malam sun ƙware a duniya in ana so a yanka tsiya da rashin kirki su kawai ake nema kawai su kuma basirar da ubangiji ya ba su kenan suna nan barkate ba mamaki makocinka ne ba mamaki tare da shi kake ba mamaki kaza ba mamaki kaza ba mamaki kaza akwai waɗanda malam sun ƙware duk wanda ka ji an kashe shi a ƙasan nan ko a wani guri to in an tambaye sun san waye kisan kuma bai dalilin kisan su kuma aikin su kenan sun sani ko da ba su suka yi ba to dole sai da ilimin su za a yi kaji an kashe wani ana neman waye kashe shi kaji an kashe wani akwai akwai waɗanda an tambaye su za su ba da labari ba a san su bane ba kawai kaji an je an kulla wani abu an yi kaza an yi kaza an yi ta'addanci an yi waye waye akwai waɗanda wato area tasu ce gabaki daya duk abin da ka ji an yi na barna to akwai ogan barnar akwai wanda gurin gabaki ɗaya nasa ne a ƙarƙashin sa yake da haka kawai kuna wahalar bincike ne in an same shi zai ce ai area sa ce a yin barnan akan yin ta'adin fa area sa ce da haka ya san suwa suka yi wani abu ne sananne malam haka muke rayuwa a cikin duhu wanda zai zalunce mu sai zalunce mu amma alhamdulillah akwai Allah shi daɗin musulunci kenan shi musulmi huwa ya tawakkal ala Allah li'anna Allah huwa waliyu salihin musulmi yana dogaro ne da Allah ana ganin kai threat ne ana ganin kai kaza ne sai ka je kai kwanciyarka ba ruwanka kai salatin annabi ka karanta ayatul kursiyu ka tofa qul huwallahu da falaki da nasi ka shafa a jikinka kana dora kanka akan filo fuf bacci zai dauke ka kai bacci lafiya kalau ba abin da idame ka har ma da mun shari wani kuma tukila yana neman ka wani kuma yana can Allah ya tara mai duk abin da ya tara masa amma baya iya yin bacci yana cikin firgici yana cikin tsoro yana cikin kaza ba zai iya bacci ba sai ya soka wa kansa allura wani sai ya hambuda kwaya wallahi yau ba zai yi bacci ba sai ya sha kwayoyi ya buga ya buga in baccin ya ki zuwa ya dauka ya dada hambudawa kullum ya zama dan kwaya baccin nan da kake gani wallahi wani baya samun sa kwata kwata baya samun shi sai yayi allura ba za ka gode wa Allah ba malam ya ishe ka falala kana dora kanka akan fulo ka tafi zance ya kare babu ni'imar da ta wuce wannan kuma ko da fa ana neman ka limaza saboda islam kawai ka yadda Allah shine yake kulawa da kai ko wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwa al'aliyu al'azim haka abin yake wani aka ce ai ana ta kidnapping a hanyar abuja kaduna ya ce kai da allah ya ce mu muna da Allah ya ce loda mun kaya kai ni ba zan fita ma sai biyun dare wallahi tallahi malam talaka miskini direban mota ba abu duk ihun da ake masu kuɗi ba sa iya hawa hanya su fa binta suke yi ya ce a loda masa kaya ko kara ko me ma duk abin da a dora ya ce mai kama ma ya zo kama ni mana ni in ya kama ni ma ya je ya taimake ni ya bani abincin kwana biyu ai ya rage min wahala ai wallahi akwai wanda ko tunani ba sa yi ba abin da ya dame su da daddare suke hawa hanya sun ma fi son tafiyar daren duk tsoron hanyar abuja kaduna wane ne neja wane ne ba inda ba sa bi lafiya kalau wani aka ce ana kama mutane ana duka ya ce kada Allah ba ni tikiti ka gani ni tafiya zan yi aka dora shi yana fama da basir da ciwo da cuta ba lafiya aka zo kayya kayya masu lafiyan duk suka ruga da gudu aka zo za a kama mutane yana zaune a cikin mota kai ba za ka gudu ba ya ce ina za ni to yace ni yanzu ne ma nake Allah taimake ni ma in ƙara in ƙara lafiya in yi nisan kwana yace ina za ku kai ni suka masa shegen duka suka bar shi a gurin yace ku da ka iya duka mutuwa ma nake jira ni yanzu aka zo aka dauke shi aka tafi da shi duniya kenan ai wato nuna ma abinda kai kake jin tsoron sai ga wani baya jin tsoron yanzu wani malam wallahi duk yanda za a yi bai isa ya kai karfe goma sha biyun dare a kofar gidansa ba bai isa ba ba su isa ba suna nan farkace amma kai fa wallahi ukun dare ma zaka iya fitowa ku hira da abokin kai na ruwanka wani ya ce ai ana kaza ce a to su zo mana me ni me nake da shi yace ku zo ku yi abin da za ku yi ku tafiyar ku mu duniyar mun neme ta ma mun rasa abin ma ya gagara Allah mai hikima yayin da wani kuma wallahi tallahi ina gaya maka ko kofar gidansa ya kuskura ko falansa ya kuskura bai sa tsakata ba ya daina bacci kenan in ya farka lallabawa zai hankali ya je zira haka ne ko ba haka bane na'am yanzu a nan birni mace ko yaro ko wani a gida dare zai kama mutum wai zai fita wai bawali ko fitsari irin gidaje na abin nan sauransu sai ga sai an raka shi ko mace irin ko amarya ko wani sai ga sai an raka ta tana jin tsoron fita fitsari amma sai ka je ƙauye ƙauye ka san ƙauye ko ka tafi ƙauye muna zuwa wa'azi ƙauye wani lokacin mu fito sha biyu ko karfe ɗaya ko wani abu ana tafiya sai ka ga yarinya budurwa ƙarama ta fito da ita sai ƙwarya ta tafi ɗiban ruwa a ƙauye lafiya ƙasa duk aljanin titin nan ta ta wuce su ta je ta dawo ba abin da za su yi mata fata tsoro haka ne ko ba ka bane ba abin da ya dame su amma kai yau kana cikin birni duba garin nan kafin ka shigo shi inda zaka tarar kana cikin birni kana cikin tsakiyar birni amma Allah ya jarrabe ka da tsoro a tsakiyar gidanka kana jin tsoro muzuru in yazo tsallaka tsakanin gida da gida ya hana ka bacci kenan wani ko yana kwance a gidansa macizai ma wuce suke ta bayan gidansa ta dangan gidansa kuma lafiya lau yake baccin sa ya rayu me wani ba ne Allah tabaraka wa ta'ala yakan iya jarrabanka da abin da ka sa shi a zuciyarka kake son sa sai fitine ka da shi tunda kana son jin daɗi kana son kwanciyar hankali kana son nutsuwa to sai kuma ya sanya maka jarrabawar ka kuma a cikin wannan jin daɗin ne da wannan nutsuwar amiyaru kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun kun ji qur'ani manzo Allah Allah alqur'ani yace babu wani manzo da ya zo musu ko annabi wallahi malam sai sun zage sun ce da shi matsafi ne ko mahaukaci illa qalu sahirun aw majnun a ce wa annabi matsafi a ce sihiri a ce da shi boka ko a buɗe baki a ce wa annabi mahaukaci a tawasau bai yawai wasiya ne suka yi kowa sai ya gaya kowace al'umma sai ta gaya wa annabin ta haka bal hum qaumun taghun mutane ne masu dagawa masu zalunci masu wuce gona da iri fa'azza Allah subhanahu wa ta'ala na biyahu bidalik Allah ya girmama ya ɗaukaka manzansa da wannan sun zage sun ce mahaukaci amma sai ƙara mai matsayi sun ce da shi matsafi amma sai ƙara masa daraja malam babu wata kalma ta zagi da ba a yi wa annabi muhammadu ba amma yanzu yaya ya zama tarihi ya wuce to kai ma ba kyale ka za su yi ba kullum muna faɗa a karatu muna maimaitawa kullum idan mun zo muna ta addu'a muna cewa Allah ya ba mu abubuwan da Allah ya ba wa annabawa Allah ya girmama mu Allah ya mana kaza amma sai a manta ba samu girman nan ba sai da suka sha wahala in Allah ya baka ni'imar da ya ba su to ina magana azabar da suka sha kuma sun sha wahala yanzu ba annabi Musa ana ba da labari malam ya wahala da mutanensa babu annabin da ya sha wahala ya sha kashi da jama'a sa irin annabi Musa sun mai izgilanci sun bata masa rai sun karyata shi sun yi kaza yasa wata ran da aka yi wa manzon Allah bai ji dadi ba sai ce ah rahimallahu Musa laqad uziya aksara min hadha fa sabar Allah ya jigan annabi Musa an cutar da shi sama da haka amma sai da ya hakuri shi ma ya hakuri wa anna lahu uswatun liman taqaddama manzon Allah yana da abun koyi ga wanda suka gabace shi na'am idan an bata masa sai tuno ai an bata wani annabin idan an bakanta masa sai ce ai an bakanta wani annabi yanzu ba annabi lutu alayhi salam annabi lut shi kuma Allah ya hada shi da mutane masu neman maza yayyayyayyayyay suka zo suka ce su ƴaƴansa ma suke nema yayyayyayyayyay mala'iku suka kawo mai ziyara aka suka ce mala'ikun ma sai sun kama su su zo mutanen annabi lut suka mala'iku ne suka zo gurin annabi lut amma wallahi mutanen lut sai da suka kawo farmaki wa mala'ikun saboda sun zo ne a sifar yara matasa samari kyawawa dan a jarrabe su ba san ba halakar su ce ta zo a wurin shi yasa wani lokacin da a baka kyalkyali kaga kyalkyali kaga abun yana ma sha'awa kana gani kana gani kana ci kana ci kana ci ashe mutuwar ka ce take a ciki wallahi wallahi sai dai ka ji ka a kabari ya zo yana cikin damuwa duk wannan far irin iza irin cutarwar da aka yi wa magabata ne nake gaya muku ya zo yana ce da su shi ya san mala'iku ne suka zo yana gaya mala'iku ya ce ku yi haƙuri ni kam Allah ya haɗa da mutanen banza ya ce ya ƙaumi ya ku mutane na ha'ula ibanati hunna atharu lakum fattaqullah wala tukhzuni fi dhayfi ya ku mutane na ga 'ya'yana mata ku ɗauka ku je ku aura ku biya bukatar ku sun fi muku tsarki akan waɗannan ‘ya'ya maza da suka kamun ziyara. Fattakullah ku ji tsoron Allah, wala tukhzuni fi zaifi kada ku kunyata ni, kada ku tozarta ni a cikin bakina. Alaysa minkum rajulun rashid. Yanzu a cikin ku ba mai hankali, ba, ba wayayye, ba mai tunani. Kun san me suka ce da shi? Kalu, ai kai ka sani. malana laqad alimta kamar suna so su nuna ma ai ka sani malana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid mu ba mu da bukatar yayanka mata kai ka san me muke so mu mazan muke so daga cutarwa annabawa ai mala'ikun Allah sun zo wajensa amma mutanensa suna cutar da shi matarsa ita ma bata kyale shi ba wa daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut duba annabi nuhu duba gurmai da sai da shekara 950 yana wa'azi amma Allah da ikon sa malam matarsa bata bi shi ba karewa cutarwa kenan matarsa tana cikin wanda suke fada da shi Allah ya ce misalin kafirai imra'ata nuhin wa imra'ata lut matar annabi nuh da matar annabi lut yace kanata tata abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma suna karkashin bayin musalihai ana nufin annabi luhu da nuhu da annabi lut amma suka ha'inci mazajen su ashe zai iya yiwa mutumin kirki ya haɗu da matar banza ashe zai iya yiwa kana bin Allah kana son Allah kana riko da gaskiya Allah ya jarabe ka da mace ha'ina ta yi ta yanka gadon bayan ka baka sani ba to kai ka kai annabi ne to ga annabi lu ga annabi lu ga wa'azi ga annabta ga ga wahayi amma matarsa wallahi ba su yi ba ta bi shi ba a'a ashe zai iya yiwa ma kai duk kokarinka da wa'azinka da karatunka da waye na kusa da kai ma ya ki yarda da kai ga annabi Nuhu ba ga dan shi ba shi kan aka jarrabe shi da mata aka jarrabe shi da da dan ma yake bi shi ko ba haka bane ba ya bunayyar kan ma'ana yace ya kai dana zo ka hau jirgin nan na tsira mu tafi wala takun ma al kafirina kar ka zama cikin kafirai kaji cutarwar duk da ake faɗa fa malam dan yace ina qala sa'awi ila jabalin yasimuni min al ma zan je in hau wancan dutsen gayi can shi zai hana wannan ruwan tufa ne ya shanye ni baban ya ce da shi annabi nuhu kenan ko qala la asima al-yawma min amri Allah ko illa ma rahima rabbi ko illa man rahim kai yace yau ba wanda ya isa ya kubuta in ba wanda Allah ya masa rahama ba ka shigo wannan jirgin nan ne zaka samu rahama yaro yace ba zan zo ba baban sai ya kira shi yace baran zo ba annabin Allah ya kira ɗansa yace ka zo ka shiga nan yace baran zo ba ga can dutsen zan hau na fi ka wayo la asima al-yawma min amri Allah illa man rahim Allah ya ce wa hala bainahum al-mawju fa kana min al-mughraqina kawai sai ga igiyar ruwa suna cikin maganan nan sai ga igiyar ruwa ta taho tambadau tambadau tambadau tambadau kawai ta shiga tsakaninsu sai aka neme shi aka rasa malam Allah ce wa kana minal mughraqin sai ya kasance cikin wanda aka nitsar da su ina dutsen ina wayan ina dabara na 'ya'yan zamani Allah ya nitsar da dan annabi Nuhu saboda bai saboda bai bi shi ba to ka daina zargin wancan dan ya zama mutumin kirki an ce dan sa yana shaye shaye ka daina zagin wancan malamin saboda ya zama malami amma ɗansa ya zama mutumin banza ka daina zagin wancan saboda ya zama malami amma yarsa tana kaza ka daina yi ba ga annabi nuhu ba laifinsa ne ɗansa ya ƙebi shi to ba mamaki dan mutum ya zama ɗan kirki ya zama malami ya zama mai da'awa ya zama mutumin arziki amma ɗansa ya lalace ko kuma matarsa ta lalace ko ƙaninsa ya lalace in ka zage shi ya nuna kai jahili ne duka wannan sinfi sinfi ne na cutarwa ba irin abin da ba su gamu da shi ba annabi Musa ya tafi ya bar Haruna annabi Harun yi ta yi wa mutanen annabi Musa wa'azi suka ki su yadda da shi yace ya Haruna ma mana aka idhar aitahum dallu alla tattabi'ani afa asaita amri qala ibn umma la tu'khudh bi lihiyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqub qawli قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي har zuwa ƙarshe yi ta fafatawa da su annabi musa ya zo ya samu dan uwansa annabi haruna ya zarge shi ya za ka yi suka ci ka kyale mun mutane na su bata su lalace sun zo suna bautar dan maraƙi duka wannan cutarwa ne da Allah ya kaddara wa annabawa mutanen suka ta cutar da su so duk inda ake kira zuwa ga gaskiya to sai an samu da matsala sai an samu obstacles abubuwa da za su ta bada matsaloli a hanya amma wannan din shine gishirin tafiya jama'a ba a rayuwa a duniya ba a wahala ba kawai wannan ita ce sunnar rayuwa kaga duniya ma za ka same ta wallahi sai ka wahala alhaji ya gaya maka kafin ya samu kuɗi ba abin da bai yi ba ya yi dako ya bi bayan mota ya yi walda ta takalmi ya yi walda ta makaneza ya yi kaza ya yi kaza ya yi tsince-tsince wani babban attajiri a garin nan yake gaya mu wata rana na gan shi da wata mota na ce kai wannan mota ya ce ai malam a garin nan gaba ɗaya su su kaza ne motocin nan ce to ya ce amma kuma ka ga malam duka duka bai wuce shekara kaza ba ina nan yan lemo ina tsintan rubabban lemo rubabban ya ce har yanzu masu sai da lemukan da nake tsintan rubabban lemon su ina barewa ina sayar da nasirwa ina sha suna nan amma yanzu gashi inda Allah ya kai ni na fi karfin duk abin da ake tsammani nake na fi karfin sa lamarin Allah kenan yace nayi wanki da guga a unguwan nan amma ga ina zaune da su kuma wanda nake wanki da gugan su suke zuwa su gaishe ni kuma haka rayuwa take malam ai in ka kuskura wai ka ce wai wane wai bai da arziki ka wulakanta wane wallahi tallahi wannan wanen sai wata rana ya zo abincinka a hannunsa yake ka daina yakar mutane saboda Allah ya musu rufin asiri kuma ka daina rena mutum kai dai wani ya rubuta a jikin roka ya ce kai dai ka ga mutum wannan magana nassi ce ai kwarai da gaske ai kwarai da gaske Allah ka kare mu am hasibtum an tadkhulu aljanna Allah ce yanzu kuna tsammanin za ku shiga aljanna haka kawai walamma yatikum mathalu alladhina khalu min qablikum massatuhum alba'sa'u wad-dharra'u misalin abin da ya gabace waɗanda suka gabace ku bai same ku ba haka kawai za ku shiga aljanna an cutar da su an kashe su an zage su an batar da su an halakar da su an yi musu kaza wa zulzilu wa zulzilu an girgiza su hatta sai da annabi ya faɗa da shi da wanda suke tare da shi mata nasrullah yaushe Allah zai kawo taimako ne ya annabi yaushe Allah zai kawo taimakon nan ya manzo Allah ka ce mana akwai taimako yaushe mata an sha wahala an ji jiki ba a shiga aljanna a haka alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wai mutane suna tsammanin za su ce sun yi imani ne a kyale su ba za a jarrabe su ba wai jama'a wai kun manta da wannan ayar ne ahasiban nasu an yutraku mutane tsammani suke za a kyale su in ji Allah an ya ƙulu amanna sun ce sun yi imani kuma a kyale su wahum la nuna ba za a jarabe su ba wallahi za a yi jarabanka akan ɗanka za a yi jarabanka akan makocinka za a yi jarabanka akan gangan jikinka Allah ya ɗora maka ciwo kai ta fama kullum sai ka sha ƙwaya jarabawa ce za a yi jarabarka akan matarka za a yi jarabanka akan abokinka za a yi jarabanka a wajen aikinka za a yi jarabanka da kai da malaminka za a yi jarabanka mutane kuna tsammanin haka za ku rayu ba a jarrabe ku ba rayuwa gaba ɗayanta a tagini ne akan jarraba al-ibtila manzo Allah ce ajaban li amril mu'min abun mamaki ga al'amarin mu'mini inna amrahu kullahu khair al'amarin mu'mini duka gaba ɗaya alheri ne in asabatu sarra in abun daɗi abun farin ciki abun jin daɗi ya samu mu'mini shakara sai wa Allah godiya fa kana khairan lahu wannan shefa alheri gare shi wa in asabatu darra idan cuta abun bakin ciki abun damuwa ko ciwo ko matsala ta rayuwa ta same shi sabara sai yayi hakuri fa kana khairan lahu wannan shefa alheri gare shi inji manzo Allah ce wa laysa zalika illa lil mu'min ba wanda yake samu wannan sai mu'mini kenan shi mu'mini da yadda rayuwa ta zo masa alhamdulillahi rabbil alamin Allah ce a walaisa Allah bi a'lama bima fi suduril alamin yace fali ta'ammalil abdu siyaq hadhihi alayat mana Allah shine yafi kowa sanin abin da ke cikin zukatan bayi to bawa ya lura da siyakin waɗannan ayoyi da makaranta wa ma tadammanatu min al-ibri wa kunuzil hikami da irin abin lura da wannan ayoyi suke dauke da shi da kanzi kanzi taska taska na hikimomi kun ji su فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين mutane idan aka aiko musu manzanni suna tsakanin abubuwa guda biyu imma an ya kula ahaduhum amanna ko dai wani ya ce ya yi imani wa imma an la ya kula zalik ko kuma ba zai faɗi ya yi imani ɗin ba bal yastamirru ala sayyi'ati mutum sai ya ci gaba da mummunan aiki ga annabi ya zo masa amma sai ya ci gaba da mummunan aiki ga mutum malam yana rayuwa a wannan zamani amma bai yadda da annan muhammadu ba kuma yana cin albarkacin annan muhammadu na'am ka ga mutum kafiri arne ga dukiya Allah ya tara masa amma bayan sallah wallahi mana an ci an koshi an cika mutum yadda ka san kura shi ake da harka yana ja amma bai san ashadu Allah ilaha illallah bai san ashadu anna muhammadu rasulullah baya sallah alhamdulillah haka zai ci ya ci ya ci duniyan nan ya mutu kuma a je a kona shi ƙurmus innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun da ku da abin da kuke bautawa ba Allah ba makamashin jahannama ne tare gaba ɗaya za a tura ku da dukiyarku da arzikinku duk wanda ya zo bai bauta Allah ba yana neman duniya ai dukiyar yake bauta mawa kuma tare za ku shiga haka za a kone ku kurmus da ku da gumakanku da ku da duk abin da kuke bauta ba Allah ba faman qala amanna kaji kaji wannan magana mala faman qala amanna fatanahu rabbuhu wanda yace yayi imani sai Allah ya jarabe shi ba ka ce kai imani ba bari mu girgiza imaninka inji Allah ba ka ce ka yarda da Allah ba to bari a gwada imaninka ka والفتنة abin da ake nufi da fitina alibtila'u wal ikhtibar jarrabawa duk abu ɗaya ne limadha me yasa Allah yake haka li yubayyana as-sadiqu min al-kadhib dan Allah ya bambance tsakanin mai gaskiya da mai ƙarya so da yawa akan kawo jarrabawa ne dan a bambance mai gaskiya da mai ƙarya wa man lam yaqul amanna wanda bai ci yayi imani ba fala yahsib annahu yafutu Allah ibn gami ya ce kada ya taba tsammanin wai ya fi karfin Allah ne wanda ya ce bai imani da Allah ba ya ga yana rayuwa bai imani da Allah ba ya ga yana ci yana sha kasan ana faɗa wani yana cewa wani yayi bayani yana cewa ayi addu'a kama Allah za a samu kaza sai wani yake kada Allah na cewa mutane su ba Allah ga arna nan ba sa bin Allah ba sa kaza amma sun fi mu wadata sun fi mu kaza sun fi mu kaza kaga wannan gaba ɗaya ya gama zubewa ai gaba ɗaya ya tafi ai to wannan shine ma'anar wa man qala amanna fatanahu rabbuhu wanda yace yayi imani sai Allah ya jarrabe shi shi ya jarrabe ka da talauci kai imanin kai da kuma sai a jarrabe ka da rashi kai imanin kai da sai a jarrabe ka da ciwo ga wani kuma mujrimi mazinaci ya sha giya ya sha wiwi ya bika ruwai yayi abin amma lafiyar su kalau ko panadol baya sha kai kuma ga bin sallah ga salatin annabi ga zikiri ga tuba ga menene ga kuma cututtuka sun dabaibaye ka man qala amanna fatanahu rabbuhu wanda yace amanna sai ubangijin sai jarabe shi to wanda bai ce amanna din ba wa man lam yaqul amanna fala yahsab annahu yafutu Allah kada ya taba tsammani yafi karfin Allah wa yasbiqu ko ya riga ya riga ya Allah la faman amana bi rusuli adahu adahum wanda duk ya imani da manzannin Allah to makiya manzannin Allah sai sun yi gaba da shi kaji kai ba ka imani da manzanni ba to duk makiya manzanni kuma abokanan gaban ka ne za su ka laifinka me yasa kai imani da annabi laifinka me yasa kai imani da sauran annabawa da manzannin Allah dan haka abokanan gaban su sai su zo su ma su jibgu akan ka fabtuliya bima yu'limu ibn al-qayyim yace sai a jarrabe shi da abin da zai mai radadi mala ka jarrabe ka da abin da zai maka radadi wa man lam yutayhum wanda bai musu da'a ba uqiba fi dunya wal akhirah sai a masa uquba a duniya ai masa uquba a lahira wanda bai bi Allah ba bai bi manzon Allah ba akwai uquba a duniya mutane ya kamata ku gane wani abu guda ci da sha da tara duniya sutura ko abin hawa ko arziki ko kuɗi ko mulki ba shine fa jin daɗi ba ya kamata ku sani akwai waɗanda Allah ya haɗa musu wannan gabaki ɗaya amma maƙiya Allah ne su suka san irin bala'in da suke ji yanzu kai ɗanɗanon imani daɗin imani yanzu ba ka zauna an faɗakar da kai Allah kana samun nutsuwa kana samun kwanciyar hankali ba ar ne fa bai da wannan in sun je fa coci fa kwanciyar hankalin shine su ta kiɗa su ta rawa hayyo hayyo hallelujah hallelujah hallelujah abinda wannan hallelujah din za su yi shine shine jin dadin ai kida ai kida ai kida ai fidda tsiraici a saka gajeren wando a matsayi kaya a fita wannan shine kwanciyar hankali kai fa kai alwala kai asuwaki da asuba ka je masallaci ai sallah asuba a karanta qur'ani ka zauna kai zikiri sai ka ji wani raha qalbiyya tuma'nina wa sakina kwanciyar hankali idan abu ya dame ka ya dame ka da kaje ka dauki qur'ani ka bude ka karanta izu ɗaya izu biyu sai ka ji relief sai ka ji sauki idan ka shiga cikin tashin hankali kawai sai ka ce kai bari dauki azumi yau litinin kana shan ruwa sai ka ji wani farin ciki idan wani ya baka tsoro da ka tashi kai sallah da daddare ka hada shi da Allah sai ka ga baka ganin girman sa baka ganin kowa ya shi duka wannan abun na ka biya kuɗi ne aka baka shi amma wanda ba musulmi ba wallahi tallahi bai da shi shi sa malam arne yakan iya shiga ɗaki malam ya sa bindiga kunamar bindiga ya harbi zuciyarsa shi kadai saboda ya rasa me ke mai daɗi ga dukiyar ya tara arne ya yi kuɗi ya tara kuɗi ya tara kuɗi ya rasa yadda zai da kuɗin nan ya ga zai mutu kawai sai ya rubuta ya ce ya bar da shi gaba ki ɗaya wa karansa kuɗi miliyoyi da kamfani na mota da waya da sauransu ya ce ya ba wa karansa kotu ta rubuta in ya mutu duk dukiyarsa gaba ɗaya wannan karen nasa shi ya bawa kafira mace in ta rasa yadda za ta yi kafira tunda su babu tsarin aure na musulunci a tattare da su sai ta je ta nemi namijin kare karanta da take ciyar da shi namijin kare ta kwanta ta sa ya kwanta a kanta yayi zina da ita ya sadu da ita kare kare zai sadu da ita ta ji daɗi kare ba imani babu saboda bata san ɗanɗanon sunna ba yana fatan kuna ganewa ya Allah ka ɗanɗana mana alkhairi ka ba mu rayuwa mai inganci bari mu dakata anan insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya mana afuwa ya fi mana وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته